والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم لا شك دوت الجمال أولى جراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي أولى أربعين بطل wanda ya daidai da 28 a ga watan goma shekara 2025 wannan shi ne karatunmu na hulhu a cikin littafin al'usulun talata من ذا إليه لما لم يتي وقال البخاري قال الإمام البخاري الإمام البخاري يأتي باب العلم قبل القول والعمل الإمام البخاري يقول لبابي أتي الكتاب مش صحيح البخاري yace ilimi shine wajibi gabanin a wadi gabanin aiki sarrafa ilimin shi ake fara shi ake fara nema sa'annan a faɗi sa'annan a aiki to shi Allah ta'ala ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah ta'ala ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam kai karatu da sunan Allah mahaliccinka wanda ya halitta wanda ya halitta mutum daga mulmulallen jini wanda ya sanar da mutum abin da bai sani wanda ya sanar da alƙalami rubutu da alƙalami ya koyar da mutum abin da bai sani to an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya duba da waɗannan ayoyi guda biyar ya ce mai karatu ya ce bai iya ba malaika jibril ya ce in karatu ya ce bai iya ba in karatu har sau na hudu sai malaika jibril alayhi salam ya ce bai iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam to saboda haka kenan ilimi shine ba farko abin da yake wajibi ga musulmi shine neman ilimi ilimin da yake wajibi gare ka shine ilimin da za ka gyara alaƙar ka da Allah subhanahu wa ta'ala to gabanin ka fara alaƙa din ya kamata ka san menene alaƙa ya za ka alaƙa ya za ka huɗa da kai da Allah mahaliccin ka kada ka kayan ka ce ko kayan ka yi aiki to sai ka koya idan ka koya sai ka ce idan ka koya sai ka aikata to shi yasa Imam Bukhari ce babun al-ilmu qabla al-qawli wal'amal babin da yake bayanin ilimi gabanin magana gabanin aiki waddalilu qawluhu ta'ala malam yace dalili akan wannan magana cewa ana neman ilimi ne gabanin magana da aiki wadin Allah ta'ala da yace fa'ala man la ilaha illa Allah ta'ala man lahu ka sani cewa lalle shi la ilaha illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah واستغفر لذنبك وما كروكي غفرا ذنوبك والمؤمنين والمؤمنات كروكا المؤمنين ماذا يباتا غفرا ذنوبك سورة الله والله يعلم متقلبكم Allah ta'ala shi ne wanda ya san wurin jujjuya wa kowa matuwa kun da kuma wurin zaman. To kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ma da yace fa fa bada bil ilmi ko sai Allah ya wala da ni da ilimi qablan qawli gabanin qawli gabanin magana wani abari gabanin aiki wanda Allah subhanahu wataala cikin wannan aya ya fara da ilimi fa'ala haka ne ko yawa gabanin magana gabanin aiki aiki shine istighfari da farko Allah ya faɗi da sanin Allah san Allah awwal wajibi ala al-mukallafi tasihu wa awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imani farko abin da yake wajaba kan mukallafi shine inganta imani ka yi imani ko to ka gyara imani ka san me imani wani abu ake ce mai imani ne ne shiga-shigan imani kuma ya za ka yi imani da wani shiga-shigan imani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi imani da su waɗanda Allah ya kwadaitar da imani da su ka san su saboda ka farko shi ne ka san Allah ka san girma Allah ka san cewa Allah ba ya abokin tarayya a wurin samar da duniyar nan babu wanda ya kama shi Allah ce qulil wallazina za'amtum min dunihi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم min wahil ka tabbatar da cewa Allah bai da abokin tarayya cikin halittar duniya babu wanda ya taimaka ma Allah babu wanda ya kama ma Allah subhanahu wataala shi kadai ya halicci abu shi kuma ka san Allah subhanahu wataala shi ne abin bauta shi kadai bai da abokin tarayya Nabi sallallahu ta'ala ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka kaga istighfari aiki ne neman gafara zunubai aiki ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai an wadi ko kuma sai an sani sa'an nan a yi wadi sa'an nan a yi aiki Allah ya sa mu dace da haka dai wannan bangare ya sanar da mu cewa abin da yake wajibi ga mutum shine yin neman ilimi al-ilmu a nemi ilimi wa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi da musulma musulmi maza da mata wajibi da su tashi su nemi ilimi ilimin da yake zama wajibi ga musulmi shine ilimin da zai gyara maka addininka ilimin da wato abin da za ka nema na wannan ilimin ya kama dole sai ka yi dole kamata ka yi shi da jahilci wala ya illu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukm Allah har sai ya san hukuncin Allah ya halitta ga mutum ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah cikin wannan abu abu ilimin ke kenan sarkinka da alwallarka da sallarka da zakkarka da azuminka da hajjinka duka ya waje ba ba shi sa mutum ya biya kuɗin maka ya je makaranta a koya mai yadda ake ko ba da saboda saboda neman ilimi ya zama wajibi kuma abinda za ka tsaya neman ilimin shi ya kaɓa amma in ba ba za ka ji ba da dole sai ka koya yadda mutum amma dai yana da kyau ka koya saboda nan da ya kama ka da za ka sha wahala duk mutanen da aisha ke kama su yanzu suna shan wahala yanzu ya kama ka ka tani ba ka rike ko kullum karatun da kama sai ka sake shi ka sake na jiya ka kama na yau ka sake na gobe ka kama na yau ba haka ake kai kuma kai sati guda sai ka ce malam karatun da na farko ya nuna ya zai ba ka yi rikewa daga karatu ne musamman ma nan ya zube ma bari ka dai can can ka je gidan dubu kaga kowa ga ainihin to sai ka mamance wani irin karatu ne ma da shi yasa gyara mutum tun yanzu ya tako ya tako ba ka sani ba baɗi ko baɗi wancan ko ba da yaushe ne ka iya ta yanda in ya kama ka in an zo a maimaita ma duk ka san wasu abubuwa ba za ta sha wahala wannan shine ilimin da yake dole duk wanda za ka kasuwanci kowane ilimi to ya kamata ya san hukuncin Allah cikin gaba muna gane duk wanda za yi tahiya ya yi kasuwa kowace iri ce kayan gona ne za ka saidawa motuna kayan motuna ne motoci ne kayan mota ne gidaje ne filaye kowace irin sana'a za ka ya kamata ka san me ya kamata me bai kamata su ba sannan ba su ma bayani ga yadda ake kira amma mutum sai da yana gurin malamai saboda kasa hana shi tunanin shi za su hana ya kasuwanci za su yi haram haram haram haram wannan haram ne ba ya kyau kuma da za su kwatanta maka duk ba za su kama haram ba in ka ji haram ba sai in ka zo wurin su da wani abu in ka zo masu da tambaya amma za su koya ma ba su koya ma haram kuma da su koya ma babu halar da cikin addini to mutum tsoro yake yi ka hana mai kasuwancin ma ba sai ga mutum ya fi zuwa kawai sai sa gaban shi tun ka sani ta abin da ka sayi sai Allah ya tambayi ka ta abin da ka sai da sai Allah ya tambayi ka ya kai ka san halaccin sayin shi ya kai ka san halaccin sai da shi ka ce ma Allah ne gani da yana yi nima niki wanda za ta yi ka kaura ne za ta yi ka kaura ne duk abin da ya kama musulmi to wajibi ne wani san cewa musulunci ya koyar da shi ko ba da wannan alharuwa kyautarun Allah ga sunan ko ba haka kyauta ka zo ka je masu wani ke akwai wani yadda ake kasuwa ba su cewa to kai farashin ka kaza ne ko za su gaya ma duk da kai dan kasuwa ne ba ɗaya kake da wanda ya zo koyi wankan janaba ko ka za ake ba mu ko za su gaya ma kan su za su ma bayani in ka ga dama ka ba su sarari ka kuma ga dama ba ba za su damu da kai kuma jin daɗi ba suke yi ka zo sun koya ba amma kuma sai mutum ya zuwa koya musu da Allah haka duk wanda ya ga yarinya yana so daga nan da ka ganta kana so da aure to Allah sai ya tambaye ka ya kai kari ma wannan tun daga lokacin har zuwa lokacin da ta shigo da ni aka kawo ta matsayin ki na amaryarka sai Allah ya tambaye da zaman da kai da tun daga lokacin kuma har lokacin da kuka rabu da mutuwa ko da saki sai Allah ya tambaye ka wannan zama sai ya tambaye kuma da abubuwa ne masu sauki yawa ba su da ne ba su da wahala ka je ka nema da wani bayanin ba wani ne yawa ne za ka yi ba wani karatu wani wanda za ka zai kuma mai ta ko ba ba karatu wani wanda in ka zo wani da sai ka karanta karatu a aikace ne ake gwada ma yadda ake bari ka ce ka kasa rage karatu Allah ya kiyaye. Da haka dai abin da yake wajibi ga mutum shi ne gyara imani sa'an nan kuma ba rifatu ma yin su yau biyu a wada dini. Mutum ya san yadda za a gyara halayen addinin shi da imanin shi da wada. Wannan wajibi ne ba wani ba ya ɗauke ba. Dole sai ka ji an koya ma ko dole sai ka saurara. Ko dai ka ji a koya maka ko kuma ka zanna makaranta kana sauraron bayani. Allah ya samu yanki. bayan wannan sai malam yace eh lam rahimakallah ka sani cewa lalle kai mai karatun wannan littafi ko ya kai mumini ya kai musulmi Allah ya maka rahama mana Allah ya kara maka rahama kuma ya tabbatar da rahama shi gari dama Allah yana maka rahama ko bacci kake Allah rahama yake ba wani kana bacci ka sani cewa annahu lalle shi yadda lamarin yake yajibu ala kulli muslimin wa muslima yana zama wajibi ga dukkan musulmi namiji da mace ta'allumu thalathi hadhihi al-masail koyan waɗannan mas'aloli din guda uku wal amalu bihinna da kuma yin aiki da su ma dole ne mutum ya san waɗannan mas'aloli guda uku sannan kuma dole ne mutum ya aiki da su ka san shi da ma ilimi tsari ne faran gane ba shi ne ake nufi da shi ba abinda ake nufi da ilimi shi ne aiki yau aiki shi ya gagari ne akwai ilimi cikin mutane amma babu aiki da shi ilimi tsabagen shi kawai ba a ce kanka ba zai amfani ka ba zai masarri zai shiga gidan aljanna wani ba ka aiki da shi dole sai ka hada guda biyu ga ilimin kuma ga aiki da ilimin kuma ga ya zamanto ilimin ka daban aikin ka daban ba a samu ka abinda ka bari ba shi da duka yi so ake abinda ka wada kuma ka aika bakin gwargwaro bakin sai abinda ya fi karfin ka kawai amma dai wanda kake iyawa to ya kamata a sami ka kana aiki da shi a ya ayyuwa rajulul mu'allimu ghayru Allah da nafsi ka kana zabta ali kai mai koyar da wani dan bi ba kai aiki da wannan ilimin ba zo kana zargin mutane ba su yin aiki da karatu sai kuma ba kai da cikin da kai da su waye zama abun aiki kai da ka wada masu gare ka suka yi tana da shi ilimi koran gane tsari ana takawa ne domin a yi aiki kamar yadda muka zama da misali can baya ma'anar wannan maganar da malami yana nuna mu cewa lalle sanin waɗannan abubuwa ɗin guda uku wato na matsalolin addini wajibi ne akan musulmi wajibi ne akan musulmi namiji da mace maza da mata wajibi ne ko dai ya zamanto wajibi ne akan kowa ko ya zamanto wajibi akan al'umma kasa akwai abin da yake zama wajibi ga kowa cikin kamar sallar isha'i da take jiran mana gaba in ta kama ta kama kowa ba za mu ware ba rabin musu sallah da su kai su ci tun da mun shi ke a kowa sai ya yi sallah kama azumi shi ma farko aini wajibi ne akan kowa wani ba ya dauke ma wani amma kamar sallar gawa wajibi ce amma akan al'umma idan aka samu cikin mutum ɗari mutum goma sun je su yi sallah shi kenan sun ɗauke ma mutum da siya ko mutum ashirin sun ɗauke ma tamanin ko talatin sun ɗauke ma saba'in ne amma da wanda bai ruwa yana lada ba idan ka yi zama ka ce tun da wajibi ne ga ga mutane nan nayi su suka samu lada kai ɗan kallo ne kasa da lada ko biyu wani saboda haka mu ɗauki amfani da irin wannan in muka ga jama'a da yawa in akwai abubuwan abin da hawa na mutane dukiyar mutane ba samu mutum biyar cikin mutum ɗari a samu mutum biyar su tsara yi tsaro hawa zai ga mutane wajen talatin arba'in zabi in kai magana ta yawa zai da shi ba ka san lada in ka yi sallah za a baka lada gungumin ya kamar girman dutsen gudu sallah kawai yanke yi ko sai ka bar nan gungumin mai dutsen abin nan dutsen gudu yanzu in riba ce za ka samu ta ta harkar duniya ba za ka mutunce ita kuma ta kai girman dutsen hudu ɗan ƙararrama cikin aljihuma kake sa sai ma ka rance da Allah tana aljihunka a yana don ko alamar ta ba a gani to dutsen hudu ya yi saboda Allah ka bar shi zo ya wuce saboda rewa dole bane in kai ga abin da za a baka kana ka bi kokari aikin lada mu bar wasa da shi shi yasa sahabbai suka yi duka ba za mu tarbe su ba wasu wasa abinda ba dole ba ma kokari suke su yi saboda abinda suke so su tara lada in za Allah ya ce musu radiyallahu anhu wanda su komi suke ba su tsaya suna zabi ko kuma sai mu tsaya mana zabi Allah ya kiyaye wayan zai ma da aka dan samu sai gida ta mutane ma sauran sallar gawa ma su musamman matasa da wanda shekara 30 da dauke da zaka ga matasa na sallar gawa in ta kama su ba mutane sun su kai an mutane nan haka je margana da tsohon margana daga mutane sun su bai wuce sau hudu ko biya na sallah duk mutane na nan mun zama su fita a isa tsoro su ne kasu je su ma wani sallah su da saboda ka sallar gawa misali ce da kuma ilimi neman ilimin da bai kama ta shi ma zama tsohon wani ya dauke ba kamar yanzu kai tana kare ba ka da aikin to koyar kasuwa ba dole ba ne ne saboda in ka koya ne za ka yi amma da yadda kuɗi suka faɗo kwadas a hannun ka wanda kana shiga gobe kasuwa ka sai ta ka sai da ya zama da garan da ya zama jiki ka je makaranta a koya ma yadda musulunci ya koyar da kasuwa Kuna fahimta ko? Kamar koya aiki hali tun da dai makarantu yanzu in kaje zaurika ana ta koyar da aiki hali da bincike iziya da risala da askari da durubul marabu da sauran da da ana koyawa sun dauke mata tunda bata kama ta ba amma wajibi ne musulmi a ce sun san wannan ibada da ake kanci kamar zakka ita ma koyan yadda ake zakka ba dole ba saboda in ka koya wa za ka ba ba ka da godana kana cikin wanda kake kira a ba. Wata ran ka koya wani ya kawo mace tsaya a rai, ya kai zaka ga ya mana saboda mun koya mun yadda ake mana bayani. Ya zan ka ya ka ce mu ko? Wannan ta gaya mun ya ce ba ni kuɗi na. Na ruwan da ba ni kuɗi na. Yau ba koya maka aka yi waɗanda suka koya ma su suka mun yadda ake su suka yi mana bayani yadda ake na ruwan ka ba su ba duniya to ka ga saboda ka koyon ta bai zama wajibi da nika saboda ba ka da kusis amma dai koyon ta ga dukkan musulmi ya zama wajibi tunda akwai masu dukiyoyi ga hannunsu Allah ya samu dace to saboda haka wajibi ne koyon waɗannan matsalolin wajabci ne akan kowa da kowa maza da mata domin Allah subhanahu wata'ala ibadodi gaba ɗaya bai bambanta tsakanin maza da mata a wurin ba da lada da ba da zunubi duka Allah ta'ala ya daidaita maza da mata Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nadira wanda ya aikata aiki mai kyawu namiji ne ko mace alhali yana da imani Allah ya ce to wannan nan aljanna namiji ko mace ba bambanci in mace zai sallah za ta samu lada kamar yadda in namiji ya sallah yake samun lada ko in mace zai sadaka za ta samu lada kamar yadda in namiji ya sadaka yake samun lada duk ibadodi gaba daya kuma Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wanda ya aikata aiki mai kyau na miji ko mace alhali yana da imani Allah ta lace lalle sai mun layar da shi rayuwa mai daɗi kowa da kowa don haka kowa na umarnin shi da ya ba Allah subhanahu wata'ala na miji da ko mace Allah ya sa mu dace waɗannan matsaloli guda uku wanda malam ya ce wajibi ne mu san su wajibi ne mu koye su matsala ta farko al'ula malam ya ce matsala ta farko shine musan an na'lama anna Allah khalaqa musan cewa Allah shi ya halicce ba da Allah shi ya kawo mu shi ya samar da mu da ba mu shi ake jima al-khalqu al-ijad samarwa bayan al-adami bayan da ba sai a kawo Allah ta ya ce kai fa takfuru billahi wa kuntum amwatan ya ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah ya ce ya kun kama cewa da Allah alhali Allah subhanahu wataala shi ya rike kun kasance matattu Allah ya kawo ku rayu nan ya kashe ku nan ya raya ku nan a rida ku gaban Allah subhanahu wataala dan kawo mun yi zama da ba mu kuma Allah ya ce halati ala insani hidun bi ladai lam yakun shay'an min qura Allah ce a wani lokaci ya zo ma mutum dacar ba a san shi ba, ba a bari shi. Ko ba haka ba mun yi zama Allah bai halice mu. Kuma da cikin mu kowa ya yi zama Allah bai halice shi ba. Kowa ya zama nan da shekara ɗari dukkan mana ba kowa. Shekara ɗari da suka wuce kowa ba mu nan cikin mu. In kuma akwai ya ɗaga hannun shi. Nan da shekara ɗari duk ba mu ko ba labarin mu. ko ba wanda yake tunanin a sami mu. Nan da shekara ɗari ba wai mu ba, maraɗi ma ba mai tau. Maraɗi gaba ɗaya tun daga nan, tun daga gangare nan, duk wannan maraɗin gaba ɗaya, tun daga kamfama, tun daga gangara nan su bambara, tun daga nan farko, ko maraɗin wannan babu nan da shekara ɗaya. Tana can, tana can kaje karfi. balantana tana yi magana wanda ita ba malarin babu ita da yi a wasan cewa Allah shi ya samar da mu da ba mana wajibi ne ga imani cewa Allah ya halice wa razaqana kuma Allah ya ba mu arziki dole ka yi imani da cewa Allah da ya halice mu kuma ya ba mu abin da za mu ci tun kana cikin cikin ka aka rubuta arzikin ka gaba daya tun kana cikin cikin mahaifiyarka an rubuta arzikin ka gaba daya shan ka da cin ka da suturar ka da duk kuɗin da za su shigo hannun ka ya gama iya ka an gano kawai tafiya ne ka a ta abin da aka riya kan mutane kawai mai an tsara ma da za ka mai da gajen dangana arzikin ka yana nan ko ba za ka mutu manzo Allah ya ce ku sani ba ran da za ka mutu sai ta cinye arzikin ka ba za ka kai ka bar arzikin ka nan ba abin da ka bari ba naka ba amma na ka kaci kaci yawa kasa kasa ne ka hau ka hayi shi ke duk abin da aka baka shi ke wanda shi ne naka wanda ka bari to dama iyaka abin da za ka amfani da shi ke nan wanda ka bari dama na magadan kai saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya ba mu arziki shi ke ba mu arziki yau da gobe Allahu alladhi khalaqa thumma rasaqa Allah ya halice ku sa'an shi ke ba ku arziki sun mai yumitu kun sun mai yukiku sa'an nan ya kashe ku sa'an nan ya raya ku rana da kiyama har min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay cikin gumakan ku ya ku arna ya ku shirkai gumakan da kuke bauta ma cikin su akwai wanda yake iya aikata wani subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka daga irin shirkan da suke mashi saboda Allah ya kawo ka duniya to kuma ya hore maka abin da zaka ci kaga duniyar nan bai faɗi daidai ko ka cikin ta ni ko faɗin ta kariwa daga girman ta baka san ina ne warkar ta ina ne karshen ta ya hore ma arziki ga yan ka ba daidai iyaka yadda kake so wajibi ne kai imani da ubangiji Allah subhanahu wata'ala cewa ya halince ka kuma ya baka arziki Allah ta'ala ya ce ma uridu minhum min rizqi ba ni dubun wani arziki wurin su ba uridu an yuqaimun kuma ba ni san su ba su kawo mana abinci saboda bi saboda inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa kuma shine mai ƙarfi cikakken ƙarfi yana ka Allah subhanahu wa ta'ala ya baka arziki babu abin da ya rigi gare ka da za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah gara mana imani walam yatrukna hamalan kuma Allah ta'ala bai bar mu haka nan ba da ya kawo mu duniya ya ba mu abinci ya ba mu guri ya ba mu aiki ya ba mu ci ya ba mu sha to Allah bai bar mu haka nan kara zama ba ma'ana hamalan kara zube ba a samu ba a hana shi yake ni da hamal haka nan a kyale mu kawai ba ce mu sallah ba ba ce mu bar shirka ba ce mu bar mu bar shaye shaye ba bar sace sace mu bar zalunci ba kawai an kyale mu kowa ya je abin da ya ga dama ba Allah bai bar mu haka ko kuma a ce ga an ba mu sai a kan wani tsari wanda Allah ya tsara Allah shi ne ya tsara mu kullum kullum lokacin da alfijir daga ketowa alfijir har zuwa bayan faɗuwar rana sai mun yi sallah raka a nawa goma sha bakwai sai mun yi sallar lokaci biyar banda na bulbuli da za mu zo biyu kaga wannan tsari ne Allah ya aza mu shi ke na haka za mu yi ta yi in juma'a ta zo mu taru masallaci guda mu yi sallah kuma sai wani sati ne kuma kullum mu yi ta waɗannan salloli guda biyar tsari ne Allah ya ɗora muka shi ga yadda za mu neman kuɗi ga yadda za mu aiki ga yadda za mu zamantakewa da matanmu da iyanmu da makwabtanmu da malamanmu da almajiranmu da uwayenmu da danginmu duk Allah ya aza musu wani gode mu ta bin shi in ba mu sauka daga wannan godaban ba to aljanna za mu tsaya wannan tsarin da Allah ya tsara mu kusa shi to in mun tsaya saman shi mun yi hakuri wa Allah za su rafi mustaqimin fattabi'u kun ga hanya ta da Allah ce to ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyin shaitan fa tafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga bin hanyar Allah subhanahu wataala ku ba yiwa ce kawai Allah ya kawo wannan duniya haka kawai ku ji mu sha kan babu wani tsari da Allah bai ce mu yi ba bai ce mu bari bari yiwa ba ma'ana hikima Allah subhanahu wataala ba ta yarda da haka hikima Allah ta hukunta cewa Allah ya kawo mu duniya ya mana arziki ya rufa mana asiri to rubuta mashi amma khalaqtul jinna wal insa la ya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai dai su bauta mana yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce afasibtum anna annama khalaqnakum abatha in kuna tsammanin cewa mun halicce ku kawai don ku yi ta wuri ku ta wasa wa annakum ilaina la turja'un cewa lalle ku ba za a bi don koyo ku kenan ka tuka sha ka yi kama karya ka cuci wannan ka zalunci wannan ka tambari wannan ka nuna ma wannan kai ka kwace mai ka hana shakat kuma a ce ka tafi shi kenan gaban za nan duniya ba ba shari'a ba kuma babu wata shari'a ranar lahira yana yiwa wata aya Allah subhanahu wataala ya ce ya sabu lisanu an yutra ka suda mutum yana tsammanin za a bar shi haka ba sa shi ba a nan alam yakun lokacin min maniyin tura Allah ta ce bai kasance daga ruwan mani da ake jefa cikin mahaifa tun makana ala fatan sa'annan ya zamanto bulbulallen jini wa khalaqa sai Allah ya halicce shi da sabuwa kuma Allah ya mushi halitta madaidaiciya Allah ya ce alaysa zalika biqadiri wa ja'ala minhum zawjayn dhakara wa unsa alaysa zalika biqadirin ala an yahya ruwanka ruwa wani ruwan jikinka ne yake kowa halitta Allah da ikon shi yake mila shi halitta ba kuma sai a ce in ka mutu Allah ba zai yi tada ka ba in kana tunanin ka zama ƙasa to baban ka annabi adam da ƙasa aka halitta shi ƙasar ce Allah ya ce ki zama adam ta zama tuwara inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misali annabi isa wa Allah kamar misali annabi adam Allah ya halicci annabi adam da ƙasa sannan Allah ta ya ce mini ka zamanto annabi adam fayakun sai zamanto min annabi adam saboda ka dan ka mutu ka zama ƙasa dama ita ce asalin halittar ka qala fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah ya ce a cikin ta za ku rayu a cikin ta za ku mutuwa kuma daga cikin ta za a hiddu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ta'ala ya ce daga ƙasa muka halicci in kun mutu kuma cikin ƙasa za a sanya ku sa'annan kuma daga cikinta ranar kiyama za a fito. Raka ce na Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu saboda wata manufa da girma shi ne mu tsaya mu bauta ma Allah mu yi biyayya gare shi mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bal innahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki qad arsala ilaina rasulan Allah ya aiko mu manzo manzo mai girma manzo wanda fi kowa girma babban annabi mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah bai yi halitta kamar shi ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa kusanci wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman shi a cikin alkur'ani Allah bai ce mashi ya Muhammadu ba bai ce mashi ya Ahmadu ba sai dai ce mai ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi mai girma ya ayyuhan rasulu ya kai manzo mai girma haka Allah ya ce girma ma sha Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا haka Allah ya ce ma annabi alaihi salatu wassalam girmama shi Allah da ya turo shi girmama shi bare ku da turo da ku da Allah wa ya ga dacewa girmama annabi shi Allah shi ya aiko shi kuma kuma ya girmama shi ba mu da aka aiko ba girmama shi mun yi daidai don mu rasa wanda za mu zai kwatance da shi sai da nan saboda yin wayo ba mu iya kwatance da kuma yin saboda muna ganin girman su to annabi ya bi su girma duk wanda ya mutu bai san girman annabi ba ya san girman wayo aikin banza yi wanda lokacin shi kawai annabi ba abu masu haɗu hakkin shi ba daga hakkin Allah sai na shaƙin shi na kowa annabi wa auladul mu'minina min anfusihim Allah ya ce annabi shi ya bi dacewa da mu'minai da kansu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku ba zai kasance mai imani ba hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in gaba da Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai kasancewa mai imani sai ya bi suna sama da uwaye sama da ƴaƴan sama da mutanen magana kuma ta Allah ta'ala ya ce kulin kana aba'u wa abna'u وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذا هو يوم da ‘ya'yan da ‘yan uwanku da danginku da matanku da dukiyoyin da kuke tsoron wuta kuna tarawa da kasuwancin da kuke tsoron kasa da shi da gidajen da kuke so waɗanda kuka gina domin doza a maku guri waɗanda kuka gina domin ku zauna in dai kun yi zonsu da Allah da manzon shi to ku saurari bala'i yana tsaye duk wani abu da ka sani annabi ya fi shi da sallallahu alaihi wasallam so ake ka nuna wa annabi kauna fiye da shi wannan abu bayan Allah subhanahu wataala da haka kenan dole ne mu zan sanin girma annabi sallallahu alaihi wasallam dole mutane a dawo da su a koya masa sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ake ta koya masa girman Allah su san girman Allah wajibi ne kuma san girman manzon Allah dole ne san girman Allah bai san girman manzon Allah aikin banza yake shi Allah shi yace ga haƙƙi na ce to kuma ga haƙƙi dan gata na sallallahu alaihi wasallam
wani sai ka roƙi Allah ka yi na na dan gata shi yana girmama shi kai ba za ka girmama shi wajibi ne mutane su san girman annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace to Allah ta'ala ya aiko mana manzo mai girma ya aiko mana shi da ni da shari'a da kuma addinin gaskiya kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzayyiru ala dini kullihi wa law kana mushrikun shine wanda ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya domin ya ɗaukaka shi akan addinai gaba daya ko da mushrikai masu su to sai Allah ya ba manzo Allah wannan girma sallallahu alaihi wasallam wa man ata'ahu to duk wanda ya masa da'a dakhala aljannata ya shiga aljanna Allah ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya bi Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rabota da rabo mai girma kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وذلك الفوز العظيم دون ne biyayya ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah zai shigar da shi aljanna zai dawama a cikin ta kuma wannan shine da mu girma wala ya ce man yuqi Allah war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما da haka duk wanda ya bi Allah subhanahu wataala ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan aljanna manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta gaba da aljanna za su shiga sai wanda yake shiga sabai suka ce wa man ya aba ya rasulullah wane ne wanda za ya shiga aljanna ya ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man aba abi da aljanna duk wanda ya mana biyayya ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mana shi ya ki shiga za ka don ne ba Allah subhanahu wata'ala ya kuma aiki sallallahu alaihi sallama ya shiga aljanna wanda na samu da kanan na wanda kuma ya saba mashi ya shiga wuta Allah ya kiyaye wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sunan da muka yi kowa Allah ya bi mana Allah ya samu yara Deixa eu ver. mutum ya riga ranar juma'a wurin aiki ya san gobe ta wurin aiki ko kaso shi to kowa ya kamata ya yi wanka tun wannan lokacin da suna wankan juma'a ne wankan juma'a ne son samu ne ana so ya haɗu da sannan juma'a ko ana so ya haɗu da zuwa masallaci ba a so a shagaltu da shi a shagaltu da wani abu wanda ba a bada kuma ka yi shi saboda haka ya kamata idan mutum za ta wurin aiki ya wanke rike in lokacin juma'a ya dawo gida da wankan juma'a ya yi Allah ya sa mu dace wai da wanka zuwa ya haɗu da wankan jaraba wanka guda ya wadata ya wadata dama iri ɗaya ne wankan zuwa iri ɗaya ke da wankan jaraba don kaga ba bambanci wadda ka in jaraba ta kama ka kuma ga juma'a shi ke nan da kayi guda ya isa na
tun daga farko har ƙarshe ko kuma a idan ya kare
wai idan lare na kiran sallah ya kamata a mai kafin da ke wuri ko bari za a sai ya kare a mata abin da ya wuri ya kare sai ba ka lasu bi kafin wata ne idan lare na kiran sallah maimaitawa zakari ya ce allahu akbar in mai yi daidai allahu akbar da masu kashe allahu akbar in ko mai gamewa ne yana gamewa kai ma sai ka gani Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ka so ka gani in ka so ka rage in ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya yi so bi kai ma ka yi shi wanda yake yi in yace hayya ala salat kace la haula wala quwwata illa billah asuri in yace hayya ala falah kace la haula wala quwwata illa billah in yace allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar kai ma kace allahu akbar la ilaha illa allah kai ma kace la ilaha illa allah ba wani ila kai sai ya kare kuma ne na'am
mamaci ne bar ya bar ya wanda kamar ko ta bace na ko ta shirka ta da duniya ce ko ba ta da hannu yace ya za ya za a yi da
wani uba ne ya bar ya mutu ya bar ya guda ne cikin zuri a shi ita kadai ya bari amma kuma ta shiga duniya kuma ba ta da hankali ba ta da lafiya ya za a yi inda ya san yadda take shi ne. sai a je a nemo ta a zo a ci gaba da kulawa da ita da dukiyar da ya bar mata haka ya kamata ba na dai dukiya ta da ce ba ta kowa ba ce ana yi ajiyewa in tana da zuri'a shi kenan zuri'a ta sai zai amfani jiko ɗiyar ta ko jiko ta ne zai zai amfani da ko ba sai a aji a nemo ta inda take a jiki kulawa da lafiyarta a inda rayuwarta ta kare ne su kuma waɗanda za su kare da su su kare ta Allah ya samu dace wannan mace ce da wajen aiko an kamar da shi sai kwanakin jinin ta ta gudanar da ita kamar sauran mata ba yan sanu yake wato idan wato jinin ya ya ya sun yanke a kwanakin jinin wato wato za ta za ku shiga wadda fashin sallah har ko ko ko da a nan idan mace ta haihu da kwana biyu ko kwana uku jini ya dauki ba za ta ci gaba da zama har sai ta yi arba'in ko ko kawai za ta fara ibada za ta fara ibada tun da dama abin da ke hana ibada shi ne ɗauke jini kuma ya dauki ko kuma zuwan jini shi ke hana ya ta nata ya riga ya dauki sai mata masu wani na ga sayo wasu ma da su kama ranar yanke dauki shi na ya dauki ba tsaya za a ta jiran shi ba inda babu shi ba labarin shi duk da ya tsaya ɓarawan da ba a gan shi ba su ne yanzu ko ba haka ba inda ba a gan shi ba ba a gan shi ba ta yana jiran wani abu ci gaba da ibada shi kawai in ya dawo kuma shi ke nasu kusa amma da wuya dama a yayi ruwa kuma jini ya rinke da kaga ya rinke da ya kare Allah ya samu dace. Na'am.
waya kasuwa ce ke ta fulanki kuma yana samun riba ce malam ne ne hukuncin kafin kuma ne ya shawara ma
mutum da yake kasuwa ta sai da fulani kuma yana samun riba yana samun umarni ko mai hukuncin wannan sana'a sana'a ce mai shuba yawon shi fulambi ba na sai da wani na sadaka na taimako ne to amma shi bai ana iya ba mutum miliyan sai da shi ba ke na baka san wani ne irin wanda aka dan dan hali ne aka kwashe ko ko irin wanda aka rarraba ma mata ne in kuma suka ga fulambi a ba su hawa wajen guda talatin ko abin yi zasu da shi bari su gani kasuwa su sai ba ka san wani ne ba shi yasa shi ba ne don Allah ya sa ya wado na mata ne da aka ba su su ba yaya su kuma suka ga yawa ne suka dukkan suna sira mu kasuwancin ka ya zama ne ya zama halaliya in kuma wancan ne to ya zama haram Allah ya kiyaye kira sallah